الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بياهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الصبر ashirin ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 da za mu fara karatu ko za mu ci gaba da karatun nahawu a cikin littafin al'ajin rumiya ala tariqi su'ali wal jawab ma'al i'rabi wallafar abdulkadir nuruddin albiskari ko albaskari a wannan darasi shi ne darasi na uku da za mu tashi babi na farko mun kammala shimfiɗa ko kuma a iya cewa babi na farko akan alkalam da anwa'uhu da abin da yake da alaka da shi to za a tashi wanda za a tashi a babi na gaba shine babul i'rabi wanda yana daga cikin babuka masu mahimmanci kusan ka iya cewa shine rabin nahau sanin i'rabi to malaci ma huwa al-i'rabu me ake nufi da al'irabu to al'irabu a lugar larabci a yakan zo da ma'anoni guda uku ne ko ya zo da ma'anar al'ibanatu bayyana abu wata ko kyautata abu wal'izalatu ko gusar da wani abu mafi yawa in laraba sun yi amfani da kalma a araba ko yuribu to za ka ga ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ne shi yasa suka ce ma asalin shi kalma al'irabu wato daga abu ne wanda ake kallonsa mai kyau ake jin daɗinsa shi yasa ma a larabci akan ce imra'atun arubun eh ai mahabubun kalamuha matar da ake jin daɗin maganarta to akan ce arub an gane akan ce arub saboda ta iya magana in tana zance abubuwa suna fitowa magana tana da daɗi sosai tana da kyau wasu kuma suka ce a'a a shi in aka ce a araba daga ariba ne tunda dama wannan hamza za'ida ce ƙara ta aka yi ɗan gane? da yanka ce a riba shi kuma a nasa fasada fasada shayun wani abu ya lalace shi yasa aka ce a aribat ma'iddatul fasili wato uwar hanzanya ta raƙuma ko jaririyar raƙuma ta lalace bi ma'ana fasadat ta lalace to kakan ce a arabtuha bi ma'ana azaltu fasadaha na kawar da wannan lalacewar da ta yi na kawar da ita e, to shi na hau za ga cewa yana kawar da aliltibas samun rudu da rikicewa na zance abinda la'irabi ke yi ke shi yasa aka kira shi da irabi misali zaka ga jimla kwaya ɗaya in ba dan da la'irabi ba to ba za a fahimci me ake nufi ba kawar misali a idan ka ce ma hasana zaidan a gani ko kuma ma ahsana zaidun ko ma ahsanu zaidin to wannan li'irabi shi zai baka ma'anar cewa wannan ma dinnan ma'anar ta kaza farko ta zamo nafiya na biyu ta zamo abin nan kai ta ajubiya na biyu ta zamo nafiya ta uku ta zamo istifhamiya ma ahsana zaidan kaga ta'ajjubi ne mamaki kake ma ahsana zaidun kaga wannan korewa ne zaidu bai kyautata ba ma ahsanu zaidin wannan istifhabi kake yi me kai zai da kyau to ta hanyar li'irabi za a fahimci wannan kaga li'irabi shi zai kawar da a ma'ana kaza ake nufi a kaza ake nufi to kaga an koma ma waccan ma'ana ta uku al'izala kenan al'irabu fil lugha al'ibanatu wat tahsinu wal izalatu saboda lirabi yana kawar da rikici a cikin zance so sun yi saɓani su malaman na hau shin shi lirabi ana ganinsa da ido ko ba a ganinsa misali in na yi larabci in nace gwada min lirabi kada ya gwada min shi ko kuwa a ma'anawi ne ana hararo shi a kwakwalwa ma'ana labziyun ana faɗansa da harshe amma ana wiyun ko ku a'a ma'anarsa kawai ake sani amma ba a iya ganinsa so akwai alkafiyaji malamin asuyuti ɗin nan da muka yi magana a kansa to ya tattauna ita wannan matsala ya ce abin da yake zahiri a maganar al'imamu sibawaihi wanda shi ne imamul fanni sibawaihi ke ya ba da gudunmawa kwarai a kan nahau shi ne ya fara aza littafi ya ware shi da suna nahau da lirabi da sauransu ya same suna da alkitabu yana nan mujalladi hudu ne wasu ma na kiransa da ƙur'anun nahawi eh ƙur'anin nahawi kenan da an ce siba wai an kai ƙarshe shi asali da ba ba nahau yake sha'awa ba shi siba wai an gani ba nahau yake yake sha'awar karatu ba asali yana neman ilimin hadisi a wurin babban malaminsa hamadu bunu salama to ta rana sai karanta hadisi sai kuskuren wasali shi sibawai a gaban malaminsa hamadu bunu salama sai ce masa a ai kaza da kace kaza ake ne faɗa ba kaza yadda ka faɗa ba to sai abin ya yi masa nauyi sai kalli to ai kamar shi hamadu bin salama malamin hadisi ne bari ya je ya tambayi babban malaminsa alkhalilu bin ahmad alfarahidi wanda shi kuma shine imamun luga shi kuma malamin sibawa yake da ya je ya tambaye shi sai ce mai eh lalle yadda malamin nan naka ya faɗa haka ne kuskure ka yi ya ce to daga yau ya ce zan nemi na hau da har abada ba ɗan da ya sake cewa na yi kuskure ya ce ba wanda ya isa ya sake kuskurantar da ni to shi ne ya je haikan ba dare ba rana na hau na hau na hau na hau na hau to kaga inda ya zama sai da ma ya rufe sunan malamin nasa alfarahidi din a babin na hau ba a ma ambaton kowa in ana magana sibowi shi yasa ba taɓa rubuta littafi a nahu kamar nasa ba alkitabu na sibawai to ka gani shikenan eh a kaga kai ba ka hasala mana eh eh eh, to akwai a sirafi da ya yi sharhi ga littafin nasa mujalladi goma su ya kawo wannan tarihin eh, a sirafi ya yi sharhi ga alkitabu ne shi ma yana nan na jin ko dubu tamanin da biyar ake sai da shi yanzu ko ya fi haka dai ban sani ba amma mujalladi goma ne to haka maza suke amma kai kayi kuskure amma yara sai kai ta zagin mutane an ci mutuncinka kaza da kaza da sauran a sai ka hasala ka je ka zama malami a wannan fannin ma ba shi ke na wuce wurin ba a ga shi sigoye ba tsaya yana rigima da malaminsa ba sai je ta karatu ya ta karatu sai da ya fi malamin nasa sanin nahu siwa ya rahimahullah to shi alkafi ya ji ya ce al'imamu sibawahi ya karkata cewa a ma'anar da shi na hau ma'anawi lirabi ma'anawi ne ma'ana ba a ganinsa ba a furta shi a lafazi an gane? kuma wannan ma'ana ita ce shi ibn ajirum ya kawo a littafinsa ita ce ya kawo a nan to sai ya zama wannan harakat da kake gani na bamma fatha kasara da sukun wannan dilala ce akan lirabi wannan harakat da kake gani suna nusar da kai zuwa ga lirabi to bari mu jana mu ji abin da zai faɗa sai ce jawabin ansa amsa al-i'rabu shi al-i'rabi huwa taghayyiru ahwali awakhir al-kalimi shine caccanza hawa ahwal haloli na ƙarshen kalmomi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati alayhi ko alaiha shine daidai eh dan shi yake cikin al-aslu ka koma asalin littafin likhtilafil awamil dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran to da an ce li'irabi shine a samu canjin halin ƙarshen kalma saboda wasu ma'aikata da suka shigo suka sabbaba wannan canjin kalma na raf'a ta dawo nasba ta dawo jarra ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu ala zaidin ko bi zaidin marartu bi zaidin sallamtu ala zaidin to kaga zaidu anan ya canza asali daga raf'a ja'a zaidun ra'aytu zaidan ya dawo mansubi ya dawo majruri sallamtu ala zaidin an gane ko to wannan canjin da zaidu ya samu wasu ma'aikata ne suka sabbaba masa wannan canjin ma'aikata ne an gane wal e to kuma li'irabin na yakan zo wani lokaci a lafazi wani lokaci yakan zo ta kadiri malam zai kawo misalan kowanne wal kalimu abinda ake nufi da kalimu ismu jam'in lil kalima sunan jam'i ne ga kalima suna ne na jam'i ga ainihin kalimatun an gane ko ba jam'i ba ne domin jam'in kalimatu shine kalimatu wannan shine kiyasi gama alkalimu ismul jam'i ne shine sunan da bai cika sharuɗin zama jam'i ba su'alin tambaya ma ma'ana ƙaulika ne ma'anar zancenka labzan auta ƙadira can a baya ambaci li'irabi yakan zo a halin lafazi ko halin ƙaddarawa to haza tagayyiru wannan canji da ake samu Allah zai yalhaqu awakhiral kalimi wanda yake riska ƙarshen kalmomi ai alkalimati ana nufin kalmomi kade yakunu lafzan kade yakunu lafzan wani lokaci yakan zamo alafazi ina misali ka kaulika kamar zancinka ja a zaidon zaidu ya zo wa ra'aitu zaidan na ga zaidu wa marartu bi zaidin na biyo tagun zaidu Eh, na gitta ta kusa ga zaidu to kaga anan kalli zaidu zaidun a farko saboda fa'ili ne zaidan anabi saboda maf'uli ne maf'ulin bihi Z- bi zaidin zaidin saboda majruri ne to wannan shi ake kira da al-i'rabul lafzi kaga li'irabi ne da lafazi saboda an furta canjin a lafazi so za a yi la'irabin duka jimlolin nan gaba wa kade ya kunu ta kadira wani lokaci la'irabi yana ya zama abin kaddarawa na hau misali ja alfata saurayi ya zo saurayi ya zo wa marartu bil fata na biyo kusa ga saurayi to kaga alfata da na farko da na biyu ya canza bai canza ba to wannan shi ake kira da al'irabu ta ƙadiri saboda ƙaddara shi za a yi shi ma za a faɗi yadda za a ƙaddara shi nan gaba fa'inna ta gayirar haraka lalle canza haraka allati fi akhiri zaidin ko fi akhiri zaidun alhikaya eh allati fi akhiri zaidun wadda ta zo a ƙarshen zaidu zahirun kaga a fili take saboda cewa kai ja a zaidun a gani ra'aitu zaidan marartu bi zaidin a ga dun dan din an samu canji kuma yulaffazu eh ayyun taku bihi an furta li'irabin ko canjin amma wata gayyurun lazi fi akhiril fata amma canjin da aka samu a ƙarshen fata kaga muƙaddarun shi sai dai a ƙaddara shi manwiyun kuma ana nufatar canjin amma ba za ka gan shi a rubuce ba da aka ce ja alfata da bai kawo misali na biyu na nasaba ba ra'aitul fata marartu bil fata to wannan shine bambanci ko kuma sharhin da shi malam ya akan maganan mai al'ajin rumiya cewa shi rabi wani lokaci ya zamo na lafazi wani lokaci ya zamo abin kaddarawa mahi a ƙasamul irabi menene kashe-kashen irabi a ƙasamul irabi arba'atun kashe-kashen irabi hudu ne raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wannan su ne kashe-kashen lirabi in ana maganar lirabi ko alkalimatul mu'raba to su ake amfani da su amma abin da ya shafi abbanmu alfathu su alkasru su asukun wannan ana amfani da su wajen bina'i kalmomin da ba sa canza duk kalmar da ba ta canza hali ɗaya take ɗauka duk yadda ka yi da ita duniya yadda take tana nan hakan to ci ake amfani da su su ɓangaren bena'i suke amma ana magana a kan ɓangaren al'irab sai ya amfani da arrafu da annasbu da alijarru da alijazmu ko alhabdu to bisa ga wannan bayani na malam kaga shi yana ganin cewa li'irabi ma'anawi ne ba ba lafazi ba ne an gane wannan canjin shine lirabi a wurin ibn ajiru wanda shine zahirin abin da shi al'imamu sibawai ya tafi a kansa kamar yadda alkafi ya ji ya ambata wasu malamai kuma suka ce a al'irabu shine wannan alharakat ɗin da kake gani na wasali an gane kamar abu aliyin da su ibnul hajib mai alkafiya su sun tafi kan cewa wannan alharakat su ne nassin lirabi ba wai canjin ba an gane su haka in ka ce a wurinsu ja a zaidun an gane to wannan rufa din ita ce li'irabi an fahimta yawwa sannan in ka ce ra'aitu zaidan an gane wannan zaidan din da ka faɗa wannan wasalin da nasba shine li'irabi a wurinsu marartu bi zaidin wannan jarra din ita ce li'irabi a wurinsu ko damma ko ka ce fataha ko kasara su ne li'irabi a wurinsu ba wai canjin ba to yayi wannan magana a littafinsa sharhul i'rabi an qawaidil i'rabi kun gan shi na shi ma ibnu hisham yayi rubutu akan abin da ya shafi al-i'rabu an qawaidil i'rab ibnu hisham al-ansari mai qatrun nada shuduru zahab abin nan awdahul masalik ila alfiyati bin malik sharhin alfiya yana da rubuce-rubuce al-muguni mugunin labib to shi alkafi ya ji malamin jalaluddin suyuti da ya zo sai ya yi sharhi ga shi littafin sai ya sami suna da sharhul i'rabi an kawa'id al-i'rab shi wannan littafi zai koya maka ka'idodi yadda ake li'irabi za ka yi la'irabin kaza to ga ka'ida in za ka yi kaza ga ka'ida in za ka yi kaza ga ka'ida an gane? to a ciki ya tattauna wannan matsala ya yi dogon bayani a kai sauraka mai son ƙarin bayani sai ya nemi littafin sai ya koma ya ga cikakken bayani سؤال تنبيه هل تدخل هذه الأقسام في الأسماء والأفعال والحروف to abin tambaya a nan shin wannan kashe-kashen da aka kawo guda hudu suna shiga a sunaye da ayyuka da haruffa jawab amsa qismun minha mushtarikun bainal asma'i wal af'ali to akwai qismin da yana shiga sunaye da ayyuka وقسم منها مختص بالأسماء وقسم بالأفعال akwai ɓangaren da shi kuma ya ɓanta da sunaye akwai ɓangaren da ya ɓanta da al'afa'al ayyuka wa ammal hurufu amma su haruffa falaye da ha shay'un min al'irabi su ba abin da ke shiga cikinsu na al'irabi saboda mi li'annaha mabniyatun saboda haruffa kulluha mabniya an gane dukkanin su ginan nuni ina fatar an gane sau da haka ana magana lairabi ba ruwanka da harafi shi duk inda ka ji harafi to za ka ji an ce mabniyin mabniyin mabniyin to da abin da ka ji an ce mabni to ba ma'urabi ba ne hali ɗaya shi yana da sauƙin ganewa yana da sauƙin ta'ammuli duk inda ya canza da yana nan mabniyinsa wajahi ɗaya yake ɗauka yani anna akhiraha yulazimu halatan wahida abinda ake nufi ƙarshen haruffa yana lizimtar hali guda in mabni ne alabbami to yana nan mabni ne alabbami in mabni ne alal fatihi haka in mabni ne alal sukuni haka baya canzawa su'alun tambaya ma huwa alqismul mushtariq to ne bangare ne aka samu tarayya a cikin sunaye da ayyuka wa ma huwa almukhtas kuma wanne ne yake banta da suna wanne ne yake banta da ayyuka jawabun amsa alqismul mushtariq minha to bangaren da yana tarayya minha daga ciki huwa raf'u wa nasbu kaga raf'a da nasba li'annahuma yadkhulani al-isma saboda su suna shiga suna wal fi'la da aiki eh yadda zaka ce masuna marfu'i haka kana ce mafi'ili marfu'i in suka zo halin raf'a ina misali nahu zaidun yadribu zaidu yana bugu to kaga zaidun sai ka ce ismun marfu'un bilibtida kaka ce marfu'un kaga rafa ta shige shi ya duribu shi ma sai ka ce fi'ilun mubari'un marfu'un kaga shi ma rafa ta shige shi kaga an samu tarayya tsakanin suna da fi'ili walan adriba zaida ni fa ba zan bugi zaidu ba wal muhtassu wanda yake keɓantacce alhabdu wal jazm su kagansu su keɓantattu ne eh li'anna alhabba saboda ita jarra ya bil lismi faqat ta keɓanta ne da suna kawai ba ta shiga fi'ili wal jazmu shi kuma jazma eh wal jazma ya kamata ya ce saboda ya zamo adafi ga لأن الخض تماكما يا مسرفة والجزم شيكما جزمة يختص بالفعل يناكي بنتا بفعل جزمة باتا شيغا سوناي نحو مثالي لم أذهب بز... إيه؟ بزيد كو لم أذهب بزيد نيبا بنتفيد بزيد بقى inda yake yana nan min azhaba yuzhibu izhaban ai azhaba gairo ya tafiyar da waninsa irabul amsilati to li irabin misalai waɗanda suka gabata can da ya ce misalin farko ja a zaidun zaidu ya zo ja a sai ka ce fi'ilun ماض مبني على الفتح shi ja'a fi'ili ne wanda yake ya shuɗe kuma mabni ne akan fataha wa zaidun zaidu fa'ilun fa'ili ne marfu'un abin wa raf'a bil fa'iliyati an masa raf'a ne saboda zamansa fa'ili wannan wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayin malamai akwai waɗanda suka ce marfu'un ne bi fi'ili amma saraf'a ne da fi'ili da ya gabata na ja'a din wasu kuma suka ce a marfu'un bil fa'iliya zaman sa fa'ili to shine yayi masa raf'a kaga kenan anan amilin sa ya zama ma'anawi in kuma aka ce marfu'un ne bi fi'ilihi to amil ɗinsa wato ya zamo hissi an gane? na zahiri kenan to kowanne in ka je cikin li'irabi kana iya ambata e zaidun fa'ilun marfu'un ko ka ce bi fi'ilihi ko ka ce bil fa'iliyati wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih alamar raf'a dinsa shine damma wadda take zahira a ƙarshen sa ta dan kana gani wa ra'aitu zaidan na ga zaidu ya kamata ya ƙara li'annahu mufradun dalilin da yasa ya zama marfu'i kuma bamma ta zama alamar raf'a gare shi ta zahiri saboda mufradi ne suna ne mufradi li'annahu ismun mufradun wa ra'aitu zaidan na ga zaidu ra'a sai ka ce fi'ilun ماض مبني على السكون عندنا شأكا سكوني لاتصاله بضمير الرفع المتحرك saboda ya saru damiri mutaharriki shine ta'un watta'u damirun muttasilun ita kuma ta'un din nan damiri ce wadda ana hada ta da fi'ili mabniyun 'ala dhammi ana gina ta akan dhamma fi mahalli raf'in ta zo a mahallin raf'a li'annahu fa'ilun saboda ta'un ɗin ita ce fa'ili ra'a wa zaidan ko ita ce fa'ilu ra'a wa zaidan shi kuma zaidan maf'ulun bihi mansubun maf'ulun bihi ne abin wa nasba wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi لأنه لأنه اسم مفرد شي كما an masa nasba alaman nasba ɗinsa shine fataha ta zahiri a ƙarshensa wa marartu bi zaidin na biyo tagun zaidu na biyo tagun zaidu marra sai ka ce fi'ilun madin har zuwa ƙarshen lairabin da ya ƙarshen lairabin shine wanda ya gabata madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damirin raf'il mutaharrik shi ke nufi da ilakh bi zaidin saboda ya riga gabata ba sai ya maimaita ba bi zaidin alba'u sai ka ce harfu jarrin harafi ne na jarra muta'alliqun bi marra yara ta yi da marra wa zaidin majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kassaratun zahiratun fi akhirih shi kuma zaidu suna ne wanda aka yi masa jarra da ba'un alamar jarrarsa kasara wadda take zahiri a ƙarshensa li'anna husmun mufradu duk da bai kawo shi ba to wannan ya ƙare da ɓangaren al'irabul lafzi yau zai shiga wanda ake ƙaddarawa shi ma ya kawo misalinsa a baya in ba manta ba ja alfata ja'a sai ka ce fi'ilun madin ko مبني على الفتح والفتى فاعل فاعل جاء كنا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة kaga ba zahiratun ba saboda ya ce ka gwaje ta ba za ka ganta ba ba za ka iya ganinta ba ko don mace a kaddarawa gami za a kaddara ta alal alifi akan alif alfata kaga akwai alif gaban ta'un hmm? eh to wannan alif a kansu za a kaddara wannan domma din eh to me yasa za a kaddara masa domma sai ce mana amin zuhuriha abin da ya hana domma din ta bayyana a ta'azzur eh shine ba zai yi domma din ta bayyana akan alif ba saboda galib din jaye ake da shi sakini ne ba za ka ce alfata'u ba babu wannan sai dai alfata marartu bilfata na biyo tagun fata marartu shi kuma fa'ilun wa fa'ilun fi'ili ne da fa'ili daidai muke ko mun ƙetare wani abu ra'aitul fata shi ne ba mai ba to ra'a fi'ilun madin fi'ili ne madi watta'u lirabin shi cikakke ya gabata watta'u fa'ilun ita kuma sa'un fa'ili ce wal fata maf'ulun bihi shi kuma fata maf'ulun bihi ne ana ma'anar lirabin ra'ai sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litusalihi bita'il mutaharrika ko bita bi damirin raf'il mutaharrik wa damirun raf'i ko damirun ko watta'u damirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il sai ka ce alfata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala alif mana min zuhuri hatta azzur kaga ita ma fataha an kaddara ta kenan can da bai kawo wannan misali ba kuskure aka samu shi yasa da ya zo wajen lirabi sai maimaita ya ambace shi sai zaidun ya duribu zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i idan an ce maka me yasa mubtada ya zama marfu'i sai ka ce bil ibtida'i saboda farawa da aka yi da shi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih da ta nan ƙarshe ya duribu fi'ilun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi ko akwai wali khuluwihi an nuna taukidi wa nunin niswa duk da bai kawo shi ba amma dole a- dole a sa shi Eh, shi ma dalili ne wanda ke sa fi'ili mudari ya zama marfu'i ba litajarrudi litajarrudihi anin nasib wal jazmi kadai ba a wali khuluhi an nunay tawkid wa nunin niswa haka idan bai samu nuna tawkid ba kuma bai samu nuna tawki eh, niswa ba Eh, idan ya samu nuna tawkid yubna ala al fathi duk da mudari ne in ya samu nunin niswa yubna ala sukun an gane yawwa to sai malam ya ce wa fihi damirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa amma fa cikinsa akwai damiri wanda an ɓoye shi a matsayin halat ba matsayin wajibi ba don kana ya kaddara shi ya halatta ka ce zaidun ya duribu huwa kuma ya halatta ka ce zaidun ya duribu sai ka yi shiru eh? amma rashin rashin bayyana shi shi ya fi zama fasaha takadiru huwa ya udu ai ya rijo ila zaidin domin yana koma zuwa ga zaidu huwal fa'ilu kuma shi ne fa'ili shi damirin kenan damirin shi ne fa'ili sai ka ce wa jumlatu ya duribu من الفعل والفاعل المستتر جملة فعلية في في محل رفع خبر المبتدا to shi fi'ili kuka ce jumla tun daga fi'ili da zamiri mustatiri wanda aka ce ana kaddara shi a matsayin jawazan to jumla ce fi'iliya ta zo a mahallin raf'a hmm? na'am ka ce eh ta zo a mahallin raf'a me ma'anar mahallin raf'a ta zo mahallin labari saboda wur- wurin nan labari ya kamata a kawo tunda an samu mubtada an gani duk inda ka kawo mubtada to ana buƙatar labari Eh. to ko ba a kawo shi ba to sai ta tsaya mahallinta an gane yawwa to wannan shi ne asalin zancen zaidun daribun shi kenan mubtada da labari amma sai aka ce zaidun ya duribu saboda wata hikima ta balaga sai aka kawo fi'ili ba a kawo suna ba to hawa in ka zo wajen la'irabi sai ka ce to wannan jimla ta fi'ili da fa'ilinta na zamiri da ake kaddarawa sun tsaya a mahallin labari na shi mubtada zaidu lan adriba zaidan lan sai ka ce harfu nafiyin wasu ƙibalin wa nasbin aiki uku take ita lan tana korewa sannan korewa nan tana kore abin da zai zo ba ta kore abin da baya ko abin da ake ciki in kana son ka kore abin da ya gabata to kar ka kawo lan sai dai ka kawo lam an gane ba ta kore kuma hali halin da ake ciki in kana son ka kawo abin da ke abin da za ka yi amfani da shi ka kore hali sai ka kawo la an gane? in kuma kana son ka kore abin da zai zo bai riga ya zo ba to sai ka yi amfani da lan za ka kowane harafi da inda ake aza shi eh ba duk inda har gada ma kawai ka maka abu ba to shi yasa ake ce da ita harfu nafiyin wasu kibalin wa nasbin yansibul mudari'a yansibul mudari'a tana yin nasba ga mudari wa adriba shi kuma adriba fi'ilun mubari'un mansubun bilan an masa nasba ne da lan ko wa alamatu nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih alaman nasbarsa fataha wadda az-zahira a ƙarshen sa wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana Eh, fa'ilinsa damiri ne mustatiri ma'ana an ɓoye shi a cikin fi'ilin yana nan wujuban kuma wajibi ne a ɓoye shi eh saboda an san mai aikin to duk sanda aka san abu a ƙa'ida ta nahawu ba a bayyana ba sai an faɗe shi ba wancan kuma ba a san shi ba labari ake bayarwa yana bugu to waye da shi yasa ya halatta a kaddara shi ko a a faɗe shi eh ana wa zaidan maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin fi akhiri lam azhab bi zaidin lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ita kuma ita ma aiki uku take tana jazma tana korewa tana kore abin da ya wuce mun faɗa ko? eh tana kore abin da ya wuce shi ne asali amma akan iya kawo ta ta kore abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da ma zai zo nan gaba eh amma asali ta kore abin da ya riga ya yi ya wuce eh to wannan kenan eh shi yasa da Allah ta'ala ya ce lam yalid kaga ba a yi shiru ba sai da aka sake maimaita ta aka ce wa lam yulad bai haihu ba kuma ba haife shi ba dama ai sanannen abu ne duk wanda bai haihu ba kaga ba yadda za a haife shi to anan ta kore abin da ya wuce da abin da ake ciki da wanda ma zai zo nan gaba wa jazmin kuma tana ɗaure fi'ili mudari ta mai da shi majzumi wa kalbin kuma tana juyar da mudari ta mai da ma'anar samabi don ka ce lam azhab ai labari kake bayarwa ai ban je ba kaga abin ya riga ya wuce kuma shi fi'ili mudari yana da ta'alluki da abubuwa guda biyu ne ko dai halin magana ko kuma nan gaba bai da alaka da abin da ya wuce to lam sai ta juye shi daga wannan ma'anonin guda biyu sai ta ɗauko shi ga waccan ma'ana ta ta mabi to shi yasa ake kiransa da wa qalbin harfu nafin wa jazmin wa qalbin to aiki uku ta saboda haka da kace lam azhab aiki uku ta yi ta kore ta yi kalbi sannan ta yi jazama فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون في آخره وفاعله أكوي في ورن سيكو جارة سكون في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره شما أنا saboda kai ke magana an san ka wa bi zaidin alba'u harfu jarrin muta'alli muta'alliqun bi azhaba shi bawul din na harafi ne na jarra ya ratayu da azhaba wa zaidin majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih alamar jarrarsa kasara a fili wadda ta zo a ƙarshen sa to wannan shine ƙarshen bayani akan li'irabi mun ji ma'anar li'irabi da kuma kashe kasansa duk sanda aka tambaye ka al-i'rab mun faɗe shi a luga mun faɗe shi gashi a istilahi malam ya kawo sannan mun ji kashe kashensa sai babi na gaba wanda shi kuma zai yi maka bayani akan alamomin da zaka gane da irabi da su wanda shi ne babi mafi girma mafi tsada a cikin littafin al'ajin romiya babu ma'rifati alamatul i'rabi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته